أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جلالي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مودة أزمي يوم شاء يا جوات رمضان شكرا سيونا بشريك دور دا أربعين دا أكو wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin alkur'ani da muke gudanarwa a zawiyar maulana a shekha sharif ibrahim salih al-husayn ya radiyallahu ta'ala anhu cikin suratu al-a'raf inda muka kwana a kisar sayyidina musa alaihi salam tare da fir'auna inda suka yi alkawarin cewa za a tara dukkan masu asiri su hadu da sayyidina musa nan muka kwana? Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألقوا فلما سحروا أعين الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
صدق الله العظيم وأتوب annabi musa salam da waɗannan masu asiri ɗari wato ɗari shida da suka taru ƙalu ya musa imma an tulkiya wa imma an wato an nakuna nahnu ilmulki sun tambayi annabi musa akan cewa su za su fara jefa sandunansu da igiyoyinsu ko koshi sai annabi musa salam ƙala alku ku ku jefa ku fara jefawa تقدموا للقاء كغباتا كجيفا ليس امرا بالسحر wato cewa ku jefa din ba umarni ne na yin asiri ba li'anna al'amra bil ma'siyati ma'siyatu umarni da yin sako shi ma sako ne to kaga asiri sako ne ba zai ce su yi ba umarni ne na su jefa a ga mai gaskiya walakin khayyaruhu fi an yataqaddama aw yataqaddamu sun ba shi zaɓi ne akan cewa ya gabata ko su gabata su wal wasilatu li izhari haqqi hanyar wato bayyana gaskiya shine an yataqaddamuhum bi ilqa'i ma indahum su su gabata wato su jefa abin da ke wajen su fa ya'ti al haqqu fa yadmaghu al batila sai gaskiya ta zo ta halakar da ƙarya shi ne dalilin da yasa ya ce su jefa falamma alqaw yayin da suka jefa igiyoyinsu da sandunansu hibalahum wa isiyahum saharu a'yunan nas sai suka asiranci idanuwan mutane ai farfuha an haqiqati idrakiha suka juyar da su ga barin haqiqa riskarsu as-sihru la ya ilibul haqiqata shi ibrahim ya ce shi asiri baya juyar da haƙiƙar abu inna ma yukhayyilu lil absari annaha tara shibha kaza wa laysa kadhalika zai suranta wa ido suna ganin wato wani abu amma ba haka bane shine kamar rufa ido ko dabbo wastarhabuhum suka tsoratar da su da jefa wato sanduna da igiyoyinsu khawwafuhum haythu khayyaluha hayatin tas'a yanda suka suranta su a matsayin macijai suna tafiya alqaw ma indahum min al-izzi wal hibali fasarat hayatin tas'a imtala al-wadi min al-hayat dukkan kwarin ya cika da macijai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ja'u bi sihrin azimi suka zo da asiri mai girma sihruhum kabirun haitu azamahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah da kansa yace sun zo da asiri mai girma sai Allah ya yi wahayi ga annabi Musa wa wahaina ila Musa an alqi asaf Allah yace kai ma annabi Musa ta jefa sandan ka to khafa Musa ba'd al-khawf sai da Musa din ya dan tsorata kaɗan amma laisa an yaghliba al-batil al-haqqa tsoron da yake ji ba wai don ƙarya kada su rinjaye gaskiya ba a ahada la ya kunu abada ba zai taɓa yiwuwa ba babu ba kamar annabawa wanda ya kai su sanin Allah sun san gaskiya ita ce take ɗaukaka kullu walakin yaqa walakin an yaqa al-kibasu lil hadirin kada rikici ya auku ga waɗanda suka zo haitu anna mu'jizatahu asa shi mu'jizarsa sanda ce ta tatallamu turbana za ta juya ta koma maciji fa atau bi sihrin yushakil mu'jizatahu sun zo da asiri da yake kama da mu'jizarsa hada huwa alladhi dakhala fi nafsi musa wannan shine abin da ya shiga rayin annabi musa a can kuma suratu taha shubrani ya ce fa'aujata fi nafsi khifatan musa tsoron da ya din saboda wato Allah tabaraka ta'ala yakan iya juya lamura eh zai yi ya je gaban fir'auna Allah ya masa jalala amma ba dan wani gaskiya ƙarya za ta rija gaskiya ba to irin wannan tsoro ke tsoron Allah kada haka ya faru gare shi amma ba tsoron su rinjaye shi ba eh shi Allah ya ce masa ya jefa sandarsa fa'ida ya talqafu ma ya'fikun yana jefa ta kawai sai ga ta tana haɗe dukkan ƙaryar da suke fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun gaskiya ta tabbata wato abin da suke aikatawa kuma duk sai ya baci falamma alqa musa asahu kal'at jami'a tilka al-hayyat yayin da ya jefa sandarsa ta haɗe dukkan waɗannan macijai fa adama hal haqqu tabaraka wa ta'ala fil 'ilm take Allah ya rabar da ita sarat la wujuda laha aslan suka zama babu su kwata kwata in zawat fi asa Musa sai suka nade a cikin sandar sai da Musa fa aliwa sahara masu asirin suka san wato anna hada laysa bi sihri wannan ba asiri bane na annabi Musa fa sihru la yumkinu an yudima al mawjuda shi sihiri baya rasar da abin da akwai au yagliba al-haqa'iqa ko ku juyar da hakika inna ma ghayatu sihri an yuriya shay'an ya nuna wani abu ne walamma tala'at asa musa isiyahu yayin da sandar annabi musa ta haɗe sandunan su fasara adaman suka zama babu fahimu jami'an anna hada ayatu min ayatillah suka san cewa wannan ba asiri bane wato aya ce daga ayoyin Allah kuma su wa kano fa'iki na fisiri sun yi fice a asiri don bayan da za a yi gashi sanda ne kana gani ta haɗe wato asirin mutum dubu ɗari shida kuma sannan an ɗaga ta ba ta girma ba yadda take ba ta canja ba yi kaga ai ba zai yi wani asiri ne fa gulibu na'am
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون نعم wato fagulibu hunalika wanqalabu saghirin sai aka rijaye su a nan duka suka juya a asance guliba fir'aunu wa qawmuhu wato fir'aunu an rijaye sa da shi da mutanensa wa raja'u dalilin suka dawo a asance wa ulqiya saharatu sajidin su ko masu asirin duka aka jefar da su suna sajada ga Allah tabaraka wa ta'ala سجد السحرة وهم ستمائة سجدوا لله تبارك وتعالى قالوا آمنا برب العالمين تاكسكة من إيماني لأبيد تالكي قال فرعون رب العالمين أنا أبيد تالكي أيمين أي قالوا رب موسى وهارون منا نفي أبيد موسى لهارون فا قدموا موسى لأن موسى ما ملكه فرعون قط sun gabatar da annabi Musa saboda sun san cewa annabi Musa Fir'auna bai mallake shi ba tunda a matsayin ɗaya yake a wajensa amma Harunu kana sabaqa lahu ubudiyyatu li Fir'auna wato Musa da Fir'auna ta gabata gare shi wa amma Musa fama marra alaihi yawm kana abdan li Fir'auna babu rana da ta wuce a rayuwarsa a matsayinsa bawa na Fir'auna فلهذا قدموا موسى وهو أصغر من هارون suna faɗan haka a lokacin fir'aun ya san cewa ba shi suke nufi ba fa alima fir'aun annahu la ya'lamu qala fir'aun amantu bihi qabla an azana lakum za ku yi imani da annabi Musa tun ban ba ku izini ba inna hada yace wannan abin da kuka yi la makrun wani makirci ne makartumuhu kuka shirya shi fil madinati a cikin garin Masar li tukhriju minha ahliha don ku fitar da mutanen Masar daga Masar a fasaufa ta'lamu to da sannu za ku san abin da zan muku ma yanalukum minni هو فرعون بالأمس مر بالسحرة وكان موسى دخل عليه وسألهم يتنبيسوا إذا قلبتكم تكونون مسلمين yace idan na rinjaye ku za ku zama musulmi qalu na'am qala fir'aun inna hadha la makrun makaruhu qabla hadha al-majlis wannan magana da suka yi makirci ne suka shirya na'am
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
wato fir'auna yace za ku san abin da zai same ku daga gare ni shine law qat'anna aydiyakum zai yayyanke hannayenku wa arjulakum da kuma kafafuwanku khilafin ta sabani أن يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى zai yanke hannun kowanne daga cikinsu hannunsu na dama da kafarsa ta hagu bayan na muku haka sun mala usalli banna kum ajma'in zan tsige ku dukkan yana faɗan haka kamar imani ya ƙara musu qalu inna ila rabbina munqalibun duk abin da zaka mana ai mu da za ku koma ga Allah ne fa idza fa'alta hada غاية هذا كو غاية هذا أن نموت تكي ورون ديكو إذا ممتنا ونحن إذا متنا نرجع إلى الله تبارك وتعالى إن ممتوا أي وجه ألا نزابكم وما تنقم منا با أبن دكي من مسو أكلش إلا أن آمنا بآية ربنا سيدي دل من بعد قسيا كآيوي أبنجي جمو لما جاءتنا يا إذا سكزو saboda haka rabbana afrij alaina sabra suka roki Allah ya zigo musu hakurin da za su iya daukar abin da zai musu inda kulli ma inda fi'li kulli ma yatawadduna yayin da zai aikata mana duk tarkon da yake mana li Allah nasi'a kufara saboda kada mu koma kafirai wa tawaffana muslimin kuma ka kashe mu muna musulmai ha'ula'i amanu sajadu lillahi sun yi imani suka yi sajada ga Allah fajudibu ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala take aka ja su zuwa ga halar Allah ma rafa'u su- ru'usahum min as-sujudi basu dage kawo kansu daga sajada ba illa wa kulluhum fani fil haqqi tabaraka wa ta'ala sai kowa yayi sana'i cikin Allah faja'ahu faja'a tahdidu fir'auna ka zarbin fi hadidil barid duk narkon da fir'auna ya yi ya zo kamar wato dukan karfe mai sanyi ne qala nuqatilukum za mu kakkashe ku qalu idza qataltana ma yakunu idan ka kashe mu to me zai kasance narji ila Allah kawai ai za mu koma zuwa ga Allah yadhakuna alaihi suna masa dariya akan wannan magana da na'am
وقال الملأ من قوم فرعون أتبه موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
na'am wato bayan abin da ya gabata manyan yan fada kuma wa qala al malahu min qaumi fir'auna wato jama'a daga cikin mutanen fir'auna suka ce atadharu atadharu musa wa qaumahu ta yaya za ka bar annabi musa da mutanen sa liyusidu fil ard su yi ta barna a doron kasa lamma waqa'a hada taraqa fir'aun yayin da haka ya faru فرعون فرعون يا يا سكو سكو وضعف امره لما ينسى يروني وجلس في بيته لم يفعل شيئا يا زونا اجلس بايكة كومي با لم يأمر في شأن موسى بشيء بأمرني ده ولي أبو أشكل لمري النبي موسى با فبقي الناس يعلنون ولاءهم لموسى متى سكا زمنتو سنا بينا واتو بيينسو النبي موسى ويؤمنون به ويتابعونه صنع بيبيرسا حتى اجتمع ملأ من قوم فرعون هروتا وسو جماعة daga cikin mutanen Fir'auna suka taru yalumunahu suna zargin a shi Fir'auna suna ce masa atadharu Musa وتسرخه وقومه يفسد في الأرض بالدعوة إلى مخالفتك سنة إلى إزواء تسابع مكة ويدرك وآلهتك يبرك دكيد ألولك أي تركوك وآلهتك كان فرعون صنع أصناما صغارا يعبدونك فرعون يا لكما كان أنا نودك بوتا وشيكميتي أنا ربكم الأعلى نيني أبنجدك مدوكك sai da suka faɗi haka ya ce to sa nuqattilu abna'ahum za mu kakkashe 'ya'yansu almauludi duk wanda suka haifa za mu kashe shi wa nastahi nisa'ahum za mu wanzar da matekunsu ka fi'il eh, wato eh, ka fi'lina bihi min qablu kamar yadda muka musu gabanin haka wa inna fawqahum qahirun mu masu rinjayar su ne insha Allah kada fir'aunu ra'a nara shi fir'aunu ya yi sarki ya ga wuta kharajat min duri bani isra'il wutan ta fito daga gidajen bani isra'il wa harraqat qasrahu ta kona gidansa hatta sayyaratu kala shay'a har ta ne da gidan kamar ba komai fa sa'ala al-kahanata wal munajjimin ya tambayi bokaye da masu wato duban taurari qalu lahu inna mauludan yuladu min bani isra'il akwai wani yaro da za a haife shi cikin banu isra'il ya kunu sababan li dhahabi mulkika zai zama sanadiyar tafiyar sarautarka fa sara yashbahu kull mauludin ya zama yana yanka duk yaron da aka aka haifa zakari hatta zabaha tisdina alfa walidi ya yanka wato yara dubu casa'in wa zabaha ishirina alfan alfa sabiyin eh wujidu qabla hadhihi ru'ya kuma ya yanka yara dubu ashirin gabanin wannan mafarki su suna yara wannan kuma wanda aka haifa ne eh fa adullahi sa'a fi talabi musa majiyin allah fir'auna ya yi aiki wajen neman annabi musa hatta qatala bi sababi musa mi'atan wa asharata alafi gulami ya kashe yara dubu ɗari da goma amma fa aballahu illa an yati musa Allah shi kuma ya ƙi sai dai ya kawo annabi Musa bayan haka ma wa yatarafa ala firashihi fi baiti ya ma girma a kan shimfiɗar shi fir'auna ɗin a gidansa wa fi nafaqati kai ma a cikin ciyarwarsa kamar sai a ciki falamma kabira Musa yayin da annabi Musa ya girma wa ba'athahu Allah rasulan Allah ya aiko shi manzo wa waqa'a qissatu Musa ma'a as-saharati وآمن السحرة وآمن كثير من بني إسرائيل والكبر هدده سيشي فرعون يمس نركوه أنه سيرجع إلى حالته الأولى زي كوما إزوى جهالي سنفركو بذبح الأبناء ينكي أعواته ينكي أعمزه واستبقاء النساء دوزرد ماتاي وتكبر يجرمان كي يشوى إنا فوقهم قادرون أي قادرون على فعل ذلك فشكى بنو إسرائيل فشكى بنو إسرائيل إلى موسى sai banu Isra'ila suka yi korafi zuwa ga annabi Musa na'am نعم قرأنا هو قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا فسكا يا موسى يسري كنبي تيمكم ألا كمكم يهقري على أذاه أكلتم توسوا إن الأرض لله أي أتات ألا تي يورثها من يشاء ينا بعد إذا جوز ديك يسوى شكين باينسا أما والعاقبة كيكياوا كرشي كما سورة الله لكذب
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون
نعم واتو Allah ya ce ƙasa ta shi ce zai iya ba wa wanda yake so su yi haƙuri. Ƙalu uzina min qabli an tatiyana dama ai an cutar da mu gabanin ka zo mana qabla an tatiyana qatala minna kaza gulam ya kashe mana yara dubu ɗari da goma wa min ba'di ma jitana da kuma bayan da ka zo mana wal ana arada fir'aun an ya'uda ila tilka al halati fir'auna yana so ya koma zuwa ga halinsa wato na kisa sai annabi Musa ya ce musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum بجالسي أن يكسات ألا ما هلكت ويستخلفكم في الأرض يهلي فتتكو أدور أساء تقوما سيئة ميزان فريكة أقال تو أنا أقول مقال فينظر كيف تعملون زي جاء ذاكي فيها فلما لم يؤمن فرعون وبقي على تكبره ابتلاهم الله بالسنين لئلا يجر الجنس لشيكرون فريد ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين Allah ya ce, Mun ɗora wa wato mutanen Fir'auna wa fari, أي سيد القحطي فقهضوا حتى لم يبقى عندهم شيء من الثمار ولأبناء الأشياء بريك مسو والزرع كوشوكا فجاءوا سفج اليوم هكا ألا يجد بيس ونقص من الثمرات توايا تأعب الشيء ألا يمسوا هكا لعلهم يتذكرون don su tunatu fai da ja'atumul hasanatu yayin da yalwa da wadata ya zo musu qalu lana hadi ai dama wannan mu mun cancance ta mu ai dama babu kamar mu nastahiquha wa la nashkuru alayha mun cancanci haka ba sa gode wa Allah akan haka wa in tusibhum sayi'atun idan abu mummuna ya same su shine jadbun wa bala'un fari da bala'i ya tsayyaru bi Musa sai su yi canfi da annabi Musa suka ce ai dan zuwa annabi Musa ne ba da haka Allah ba zai dora mana wannan ba wa man ma'ahu su yi canfi da wanda yake tare da su min al-mu'minin sai Allah ya ce ala inna ma qa'iruhum inda Allah wato canfin da suke yana zuwa musu ne daga wajen Allah sakamakon sabo da suke yi ay ya'tihim bihi walakin aktharuhum la ya'lamun yawan su ba su san haka bane أن ما يصيبهم من عنده تبارك وتعالى أبو ديك يسامسو دقوجا ألا يكي فكانوا كلما أتاهم جد قالوا هذا بشكل موسى إذا فري يازو لسك ولا أدرس البركة الموساني وكلما وجدوا خيرا قالوا هذا نستحقه in suka samu alheri kuma su ce dama mun cancance shi shehu yace wa tsayru huwa shu'un shi dan an ce tsayru din shine tambi kawai dalili kanat al-arabu tatasha'abu bil-layl larabawa a jahiliya kenan ba yanzu ba suna canfi da tsuntsaye idan arada insanu safaran tsare da tsuyura idan mutum ya so tafiya sai je kori wato tsuntsaye da asuba yana tashi fa idan arada ta'irun min janibil yamin idan tsuntsu ya bujiro masa ta dama qalu hadha sadihun wannan mai bujira ne annas safara yakunu mubarakan tafiyar za ta zama mai albarka wa idza arada ala janibi al-yasari idan ya bujiro ta bangaren hagu qalu hadha barihun wannan shi mai kushewa ne annas safara yakunu mashkuman tafiyar zai zama mara albarka lamma kana aslu tasha'u bi al-layli asalin tanbi laraba sun fara shi da tsuntsaye صاروا يطلقون الطير ويعنون الشومة سنة سكن كلمة سنسو أما سنة نفي تنبي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوري ذكا وأن أبوه أشياء باب تنبي وقد نفى صلى الله عليه وسلم هذه المختلقات قال لا شومة ولا طير باب ولتنبي فمن تشاءم فرجع عن سفري فقد كفر دون تنبي zai yi tafiya sai dawo gaba da tafiyar nasi da wanda ya kafirci ومن تشاءم فمضى على سفره wanda ya canfi kuma ya yi tafiya a kan bulaguronsa a raja'a shi ma ya famu min ahwali tsairi don fata da yake na halayen tsuntsaye fa zalika kufru shi ma yin hakan shi ma kafirci bima ja'a bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daidai yake da wato bokanci duka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma man ata kahinan aw arrafan wa saddaqahu ya gaskata shi akan abin da ya faɗa masa to ya kafirci Allah kiyaye eh amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana shubu fi shay'in fa fi dar idan akwai canfi a wani abu to akwai shi a cikin gida wal mar'ati da mace wal farasi da doki shehu ibrahim yace fa shubul mar'ati ghala'uha rashin albarkar mace shine tsadanta wa ukumuha da rashin haifuwarta wa adamu wiladati wa shumud dari rashin albarkar gida dikuha kuncinta wa mujawaratuha bi jirani su da makotaka da munanan makota wa shumul farasi rashin albarkar doki kuma Allah ya uza alai ba za a yi yaki akan shi ba aw yurahana bihi ko ba za a tsere da shi ba fa yakunu min khayli shaytan sai zama cikin dawaci shaytan hada wa in ittafaqa anna rajulan tazawwaja imra'atan shau ya ce idan ya yi daidai cewa wani mutum ya auri mace ba kasura khairuhu alherin da ya yawaita fa yan bagi imsakuha ya dace rike ta mace ce mai albarka wa in tazawwaja imra'atan idan ku ya auri mace fa naqasa khairatuhu alhairansa duk suka ragu ya tsiyace wa waqa fi qalbihi anna dhalika bi sababi muqaranatihi lil mar'ati haka ya faru ne dan haduwarsa da wannan mace fa yabghi firaquhu ya dace rabu da matan nan aha ja rajulun ila maliki wani mutum ya zo wajen imamu malik fa qala sai ce masa kuntu fi dari na zamo a wani gida kasirun mali dukiya na mai yawa wa kasirun ahli haka ne iyalai na suna da yawa wa zai aki da gonakai na fantaqaltu ila ila dari fa dhahaba kullu ma ajid na daure zuwa ga wani gida duk abin da nake samu zai tafi فلم يبقى عندي شيء ولا أبيرك مريبا قال مالك إمام دار الهجرة سيسي اتركها ذميمة ka bar wannan gida abun zargi ne in taqil an tilka dari ka kaura daga wannan gida fa hiya zamimatu laysa anna al-ardha tadurru aw tanfa'u ba ana nufin kasa tana cutarwa ko tana amfanarwa ba walakin idza waqa'a fi nafsi al-insani tasha'u bi shay'in idan wani dambi ya auku a zuciyar mutum da wani abu fa yabghi an yaquda min yani sace sa taqira al-imani dan tsarkake imani إمام السيوطي رحمه الله أتكين شرها موقع يكاو واتو بيان أتونا حديثي إن كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس إذا أكوي تنبي أول أبو تو أنا ينسى أكيدا ko mace ko doki zai yi ka auri mace sai ka ga kasiya ce zai yi ka zauna a wani gida ka ga ana ta mutuwa ko kuma ana ana wato tsiya cewa shi ma ko kuma doki duk wanda ya sa zai rika mutuwa to sai imam suyuti ya ce kamar yadda bishiyoyi ruwan sama da yake tsirar da su to a ciki akwai bishiyar da mutum iya ci ta zai rayu a ciki kuma akwai bishiyar da mutum iya ci ta zai mutu to ya ce babu mamaki a cikin halittun Allah a samu irin waɗannan mutane an fahimta tun daga shi Ibrahim ma yace idan dai har ka aure wace ko ka sai gida ko ka sai doki kaga abubuwan ka sun koma baya to ka rabu da wannan abu an gane yanda abin da damuna ruwan sama da zirar wani zai kashe wani kuma zai rayar to a cikin mutanen ma babu mamaki a samu irin wannan an fahimta saboda har saboda mutum imanin sa ya tabbata to ya rabu da irin waɗannan abubuwa eh amma akwai wanda suke cewa babu an fahimta amma mutum ya jarraba akwai ilimi da ake kiransa ilmu tajarub ilimi ne wato na yau da gobe ke bada shi dan wani in ka duba littafin ba za ka same shi yanzu wanda littafi ne za ka bude ka samu darbejiya tana maganin misali ciwo ciki amma yau da gobe ya ba wannan ilimi cewa in mun amfani da darbejiya tana mana magani ko to saboda haka akwai ilimi mai zaman kansa wanda ko da modin bishiyo ya kashi a cikin ilmin muka ilmin tajaru yau da gobe ke bada wato wannan abu in an gwada kuma zai taba imaninka to ka rabu da wannan abu Allah yana da jaraba kowace iri yana jaraba mutane eh Allah kiyaye na'am
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
wato a farko kusa dama Allah tabaraka wa ta'ala yace ya aiko da annabi Musa da ayoyi guda shida a guda guda tara to waɗannan farkon magana ce wa qalu mahma ta'tina bihi min ayati ko ta yaya ka zo mana da wata aya dan ka ja hankali mu biha fa ma nahnu laka bi mu'minin wato mutanen fir'auna suka ce ba za su ba da gaskiya ga annabi Musa ba kullama waqa'at ayatun raja'u ila Musa an yad'u Allah lahu duk lokacin da wata mu'jiza ta auku sai su koma zuwa ga annabi Musa su ce musu addu'a an yaksifa anhum al'adaba Allah ya yi musu wannan azaba fa idza kashafahu fa idza hum mu'minun آه فإنهم مؤمنون إذا يا مسوى النن عذاب ذات إيمان فإذا كشفه الله يرجعون على حالتهم وأتوا إذا ألا يا مسوى تسكم حديثنا فرقكم وقالوا هذه الكلمة مهما تأتنا به الآية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فدعا عليهم فأرسلنا عليهم الطوفان ألا أيكومسوا دواتوا روا يتكي كده جنسوا لما مضى السنون المجدبة شيكرون فري لسك وجه وجاء السنون مصيبة شيكرون ما سي الواسك ذو كثرة الأمطار سير وانسما يوا وكثر النبات سير ما يوا وكثر كل خير دون الهير ما يوا قالوا الدنيا هكذا دام الدنيا هكذا an fahimta dama jiya mun karanta sun ce wato zamani yake juyawa wa ma yuhlikuna illa dahru فقالوا آه فقط تارة كسب وتارة جد وللوكتي يزم يلواني واللوكتي فريد وليس هذا بآية الله فما, فما نؤمن wannan ba wata ayar Allah bane saboda haka ba za su ba da gaskiya ba sai annabi Musa da'a alaihi fa waqa alaihi tufan an ba jiya ruwa ta auku gare su dakhalat al-riyah aradiyahum famtala'at al-buyut min al-miyah wato ruwa ya shiga gida ƙasa ƙasar su duka duk gidajen suka ce cika da ruwa saba ta ayyami kum gharibuna fil mai kulluhum kwana bakwai sun girma ya cikin ruwa ya tilma'u ila tarku wajhi kowa ruwa yana zuwa ga wato allon kafadarsa idan waqafa la yumkinu an yajlisa idan ya tsaya ba zai zauna ba wala yumkinu an yartaji'a ba zai kuma ya kwanta ba ba qawu kufan suka tsaya a wato wal ma'u fi taraqihi ruwa yana wato allon kafadan su fa halaka jami'u amwali duk dukiyarsu suka halaka wa mawashi فطلبوا من موسى أن يدعو الله أن يكشف هذا سورة كان موسى ألا يا يمس والنم فإذا كشفه يؤمنون إذا سك يا ألا يا يمس شيء لا شيء إيمان فلما كشف الله هذا بقوا شهرا شهرا sai suka wanzu tsawon wata ɗaya na batan kushbu ciyawa ta tsira wa kasurcin na batata wa kasur alkhairu dukkan wani alheri ya nan ba ƙalu hada khairun ja'ana faqat alheri ne kawai da zoma laysa bi ayatin la sai suka ce wannan ba wata ayar Allah ba fa arsala Allah al-jarad sai Allah ya ƙara aiko musu fari fa atal jaradu fa akala zar'ahu fari suka zo suka cinye shukan su wa simarahu wa siyabahu da ma har tufafin su فأكل كل ما عنده فاريسي كتن يدد أبن دك وجنسه حتى لم يبقى شيء با أبن بيريدي فكلما رجع إنسان أدولو كتن متن يكون تا وقع الجراد عليه فاريدا واتو فاتو كنسا حتى لا يكير على الأيام هذا يسوى ما فاريسي في وإذا أراد أحد أن يتكلم دخل الجراد في فيه إذا يسوى ونسوى مكان ما فاريسي شجبا كنسا فمكثوا هكذا سبعة أيام أيضا سكا زونا أو فالكي بكو هكذا فطلب فرعون من موسى أن يكشف الله هذا الرجز ويؤمن سكا روحي أن موسى ألا يا يبس ومن ذا إيمان فلما كشفه الله بقوا شهرا في عافية سكا وسكين لا فيها قوي وتعالى قالوا هذا ليس بآية الله سكا قارتا ونبا بآية الله شيخ ابراهيم رضي الله عنه سيسي والدراج يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جند الله الاكبر سوجوجين الله ما في جرماني su fari suna samuwa ne daga kogi an ce idan mutane suka yi aikata ayyuka to wani ayyukan duk za a kai wa Allah tabaraka wa ta'ala sai a tabbatar da su duk wani abu wanda babu azaba ko babu wata ni'ima babu wani sakamako a kai to wannan za a ware shi idan aka ware shi za a jefa shi a cikin teku ne to daga wannan wannan abun don mudinsa sai ya zamo fari da sauran kwari a nan suke fita an fahimta ya wato maganar mu wannan da muke yi wanda babu azaba babu lada a kai an an ware ta saboda wari sai an jefa cikin teku yake zama fadi da sauran fadi su zama annoba su kuma a doron kasa kaga magana ba karami abu ne an fahimta ne wa la yakun nasa ala ala manaqirihim illa hasa'idu alsinatihim an gane babu abin da yafi sa mutane wuta kama harshe Allah kiyaye eh da harshe da farji abu guda biyun nan su sun fi sa kowa wuta Allah kiyaye eh to waɗannan shine fari akbaru jundillahi tabaraka wa ta'ala mafi girman sojojin Allah su ne fari kuma wa huwa awwalu ma yufadu min al-umam farkon abin da za a rasa a cikin al'ummatai halittu duka fari ne إذا فقد الجراد حتى لم يبق في الدنيا جراد يتبعه البقر إذا فارس تكاري أدور الرسا سيشانو لذات بباية سيزن باب شانو كتكتا بعد ذلك تتتابع الأمم bayan waɗannan abu guda biyu sai al'ummatai su rika bi wannan a rasa wannan a rasa ka ikinin kaza a kamar rataye ne wanda zarar sai tsinke ana rasa fari aka rasa shanu to za a fara rasa al'ummatai haka da kana umar bin khattabi idza mada zamanun lam yara darada yursilu ila jami'il buldan sai na umaru idan zamani ya yi tsawo bai ga fari ba sai tura garuruwa ya tsalu an jaradi yana tambayar shi akwai fari ma hatta idan kila wujida jaradi fi ardi kaza an samu fara a ƙasa kaza qala alhamdulillah sai gode wa Allah yastadillu bidalika ala baqa'i dunya yana kafa hujja akan duniya akwai ragowar wata an fahimta wal jaradu huwa alladhi آه يقول فيه صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الد- وأما الدمان فالكبد والطحال كوبا ينكا بأنا أبو بن إيه تصور هكا ألا يجرسوا دفاري أكون ونم بجنسي ونسوس bayan haka da suka yi wata daya sai Allah ya ƙara jarrabar su da kwarkwata wal kummala wa ja'a al kummalu fa tatabba'a ma taraka al jarab shi ma ya bibi duk abin da farin da suka rike akala kullama indahu dakhala fihi musus hatta lam yabqa indahu shay'un ba abin da ya rage a jinsu فلما اشتد هذا طلبوا من موسى سكن يبي أن موسى يروي الله يجير موسى دولا في إيمانه da Allah ya juyar da shi suka zauna tsawon wata ɗaya cikin lafiya shi ba suka ce wannan aika komai bane ba ayar Allah ba sai Allah ya aiko musu su kwaɗi wazzafadi'a mala'at azzafadi'u buyutahum kwaɗi suka cika gidajen su wa ta'amahum da abincin su kullama arada ahadum an yanzika dakhala bidda'u fihi fi famihi ko yaushe wani mutum ya son magana kawai sai kwaɗo shi ga bakin sa وطعام الشراب دماتكين أبنشي لأبنشا كل أوانيه امتلأت بالضفادي دكا قول يسوسوك سكة كده فاتي مكثوا في هذا سبعة أيام أيضا سكة دولة أتكي ونن أذابا فانا بكوي والضفدع أكثر الحيوانات تسبيحا لله kwaɗo aka ce ba wanda ya kai shi tsarkake Allah a cikin dabbobi duka قال سليمان بن داود يوما سيدنا سليمان يأتي وترانا لأسبحن الليلة تسبيحا ما سبح مثله مخلوق zan tsarkake Allah a cikin wannan dare tasbihin da wani halitta bai taba wa Allah irin shi ba takallama lahu difda'u min tahti sariri sai wani kwado ya masa magana a kasan gadonsa yace ya Sulaiman ta'jabu binafsika ko tu'jabu binafsika ana burge ka da kanka ana indi sakuna lisana yace ina da harshe 70 kullu lisanin yusabbihu laylan wa naharan la yaqtulu kowanne harshe yana tsarkake Allah dare da rana baya da wuri wa maza alayya al'ana talatatu ayyami wato kwanaki uku sun wuce gare ni ma akaltu wa ma sharibtu min ajli tasbih ban ci ban sha saboda tsarkake Allah Allahu akbar to da aka yi haka shi ma sun roƙa aka yaye musu da nima ya zo musu kai suka ce a dama ai yau da gobe ne kawai to da suka yi haka sai Allah ya aiko musu jini wadda ba'da ba'da zalika ja'a damu in qalabat miyahuhum daman abisa duk ruwansu sun canja sun zama jini danye kullama aradu an yashrabu ma'an sara daman abisa duk lokacin da suka so shan ruwa sai zama jini ɗanyi amma idan aka ga isra'iliyu idan ba isra'ili ya ɗauki dalwan guga min alfir ya kunu ma'an zulala shi kuma sai zama ruwa mai daɗi wa idan aka rage alkifriyu dalwan idan ba kifte kuma ya shirya guga ya kunu daman habisa a rijiya guda ɗan sai zama jini ɗanyi فقال فرعون هذا عندي دواء أي هنا دماغني ونك يتي كل إسرائيلي يكون مع القبطيين يتي كون بإسرائيلي يكسن في تاريخ بكتير في كل واحدة أرندا قدادا أي واتو محل شربه محل شربه يكون واحدا ويشنس يزمنا ففعلوا ذلك شتى كذا إذا تناول الإسرائيلي يخرج ماء صاف idan ba isra'ila ya ɗauki ruwa sai ruwa ya fita ruwa mai kyau amma wai da ta nawala kitsiyu ya kunu dama shi ba kitse yana ɗauka kawai sai zama jini faƙala ya kudu isra'iliyul ba ya ce a'a ba isra'ila ya ɗauki ruwan wa ya yi alhu fifi ya sanya shi a bakin sa toto wa ya sufu hu fifa min kitsiyi ya zuba shi a bakin ba kitse fa idan fa'ala ya kunu dama haka idan ya aikata haka ma kawai sai zama jini فعطس فرعون عطسا شديدا فرعون يجي شروع الأنني وقلب أوراق الشجر يجي أكاو بن بشوي فأتوه بورق الشجر أكل ورق الشجر سيجي بن بشوي حتى أراد أن يمص الماء يسوس وطروا بقي دما في فمه كوي سيزوجتي الله أكبر فطلب من موسى أن يكشف الله هذا يدعي لأن موسى ألا ألا يا موسى زي إيمان قال تعالى توتنا آيوي هكذا أيكو موسى آيات مفصلات آيوي بين له فاستكبروا عن الإيمان به. أما ضد هكا سكي جرمان كي يبري الإيمان به. وكانوا قوم مجرمين سكي زمانتو ما سليكي ألا كيان
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم wato bayan Allah ya ce ya aiko musu waɗannan ayoyi bayyanannu kamar yadda muka karanta a cikin tafsiri dukkansu suna roƙon annabi Musa ya roƙa musu Allah ya yaye musu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida inda ka roƙa mana ubangijinka dan alƙawari da ya yaye azaba ga bari mu inda mun yi imani la in kashafta anna rijiza idan ka yaye mana wannan azaba to la nubinan laka fa za mu gaskata ka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saki bani isra'ila tare da kai hadihi qawlatuhu inda kulli ayatin haka suke faɗa a duk lokacin da Allah ya aiko wata aya falamma kashafna anhum rijiza Allah yake da muka yaye musu azaba da addu'ar annabi Musa zuwa ɗan wani lokaci wata guda ke nan hubali ɗuhu da suke isansa idan hum yankutu sai su warware alkawari yankuduna ahdahum wa yusiruna ala kufri sai su doge akan kafircin su Allah yake fanta kamna min sai na azabtar da su fa aghraqnahu fil yamin sai na dirbiyar da su cikin wato teku bi annahum kadzabu bi ayatina dan sun karyata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin sun rafkana da barin su ba sa lura da su wato Allah sai umarci annabi Musa an yasriya bi bani Isra'il yayi tafiya da banu Isra'il fasara bihim wa hum 600000 wa 70000 su dubu ɗari shida ne da dubu saba'in falamma kharaju da suka fita dakhala jibril kullu baitin min buyutil kibti jibril ya shiga dukkan wani gida da kittawa wa zaba hafihi jariyatan sai yanka ya mace a ciki eh falamma asbahu ishtaghalu bi daf'i amwati da gari ya waye sun shagalta da jana'iza ne hatta tafa annahar har wuni ya dago fa ta'ammalu suka lura falam yajidu isra'iliyyan min bayni suka ce a'a babu bai isra'iliya ko daya cikin mu fa sai a lokacin suka farga kuma Allah dama ya gaya wa annabi Musa ku kusan da gidajen ku daidai alƙibla Azra'ilu zai zo kowanne gida zai kashe ɗa amma in ya ga akwai masallaci a gidan to ya san gidan ba Isra'iliya ne ba zai kashe ɗa a ciki ba dama haka yi za mu karanta a cikin suratu Yunus suka ce hadasa amru akwai wani abu da ya faru لم يبقى أحد من بني إسرائيل معنا فنظر فرعون فإذا الأمر كذلك فرعون ما da ya duba sai ga lamarin haka ne fa arsala fil madain hashirin yace a taro mutane a garuruwa fa jama'a alfa alfin wa sab'ati alfin wa sab'ina alfan ya tara mutum miliyan daya da dubu sab'a da dubu dari bakwai da dubu saba'in alhali su kuma kikkiawan su dubu dari shida ne da dubu saba'in kaga in ka ɗauki dubu dari bakwai ɗin nan da ba a da dubu saba'in ma sun fi su yawa. Kulluhu yarkabu jawadan kumaitan kowannen su yana kan ingarman doki aka wani. Kulluhu marakibu mutashabihatu mutum biliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da dubu saba'in dabbobin da suke kai sun yi kama da juna. don haka ne fir'auna yace inna haula ila shitmatun qalilun yace wadannan ƴan jama'a kadan za su zo su gudu a ala inna bani isra'ila qalilun su ƴan kadan ne ai wa hum sittu mi'atin wa sab'una alf walakin bi nisbati ila jayshihi dangane da rundunan sa din su kadan ne take fir'aunu rakiba wa hamanu wa junuduhu da shi da hamadu mataimakinsa da sojojinsu suka hau dabbobi wa aradu darka musa suka so riskan annabi musa wa kana yusha'u ibn nun ala muqaddimati al-jaysh ya al-jama'ati yusha'u dan nun shi yake gaban wato jama'a kana li musa wa salla ila bahrin la yanfa'u fihi illa as-subul mun isa zuwa ga tekun da ba abin da yake amfani sai gidajen ruwa wa kana kalibun fi mu'akhirati jayshi shi kalibu shi yana karshen runduna qala lahu adrakna adrakna fir'aun bi junudin la qibla lana shi kuma yace masa fir'auna ya risko mu da rundunar da ba mu da iko da su sai annabi Musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi ina yace ai ina tare da Allah كيف أمره الله أن يضرب بعصاه البحر ألا يتلك آجي والمنكوكي فانفلق البحر كوكين كوي سير آجي وكان له اثنا عشر طريقا سير زمو نصو هنيا غوب شابيو عدد بنو إسرائيل واتوكي كوكين أسو بدون نبني إسرائيل فتجاوز بنو إسرائيل سكت ألا كيكوكي وجاء فرعون وجيشه ألا فأغرقناهم في اليم سندرب يد يسوع كيكوكي لأنهم كذبوا بآياتنا كانوا عنها غافلين نعم ألا كيكوكي
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون wato Allah ya ce ya halakar da su wa auratunan qaumar ladina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha yace na gadar da mutanen da ake raunata su da leda su bayi na gadar musu na ba su wato kasa duka Allah shi barakna fiha wacce na sa albarka ciki shine kasar sham ai barakna fiha bil ma'i wash shajari wa hiya sham wa tammat kalimatu rabbika al husna kalimar Allah mafi kyawu ta cika shine Allah yace wa nuridu an namunna ala alladhina sutifu fil ard ina so da yi baiwa ne ga banu Isra'il Allah ya cika wannan magana ala bani Isra'il bima sabaru dalilin haƙuri da suka yi ala adha aduhi rafa Allahu qawma Musa Allah ya ɗaukaka mutanen annabi Musa. Shobra ce bi ayi bi sababi ayi khasas. Ya ɗaukaka su da wani hali ne yace bi sabri da haƙuri. Eh lam yakun bi ilmihim wala bi amalihim Allah bai ce ya wato ba su nasara da ilimin su ko da aiki ba a'a bal bima sabr. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sabru diya'u. Shi haƙuri haske ne idan aka ce maka ziya'un haske da yake da haske karan kansa amma as-salatu aka ce as-salatu nuru sallah ita haske ce ba ziya ba nuru shi yana samun haske daga wani abu ne amma ziya shi yana da hasken kansa ne kamar yadda Allah ya ce waja'al ash-shamsa ziya'a an gane waja'al ash-shamsa waja'al ash-shamsa ziya'an ko haka ne ko to saboda haka rana ita tana da haske daga kanta ne duk wani abu yana samun haske daga shi shi ce wa kamara munira bai ce kamara muti'an ba saboda haka haske shi a hakuri shi ne gimshiki na dukkan wani abu duk ibada da za ka yi to ta dogara da hakuri ne dalilin hakurin da suka yi Allah ya ba su nasara wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun Allah ya ce na halaka dukkan wani makircin da fir'auna yake yi da shi da mutanensa na gine-ginen su wa ma kana ya'rishu abinda suke daukakawa na gini Allah ya halaka da su Allah ya kiyaye to waɗannan abubuwa da muke karanta ba labari kaɗai bane ka duba dai abubuwan da Allah ya musu na ayoyin gashi suna gani amma suka gagari Allah to mutum kada ya zama haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu yi kaza mu bar kaza mutum ya kangare wa Allah eh idan ya kangare wa Allah to da shi da waɗannan duk ai abu ɗaya ne Allah ya kiyaye za mu tsaya a nan lokaci ya gabato sai Allah ya kai mu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh